الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan ranar ta Juma'a don ci gaba da gabatar da karatun wannan littafi na Bulughul Maram muna cikin kitabus sala babu sifatus sala za mu tashi a nawa littafin hadisi na 246 wa an sa'ad bin tariq al-ashja'i radiyallahu anhu qala daga sa'ad dan tariq al-ashja'i Allah ya kara masa yadda yace qultu li abi nace ma babana ko qultu li abi na ce ma babana ya abaci ya baba innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lalle kai kai sallah bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ko wa abi bakarin da kuma bayan abubakar wa umar da kuma umar wa usman da kuma usman ko wa aliyin da kuma ali radiyallahu anhum ajma'in Allah yadda Allah ta tabbata a gare su gaba ɗayansu duka waɗannan manya-manyan sahabban tun daga annabi sallallahu alaihi sallama da kuma wannan manya-manyan sahabbai da ake cema khulafa'ur rashidin duka kai sallah a bayansu afakanu yaqnutuna fil fajr shin suna yin alqunutu a sallar alfijiri? Ƙala sai ya ce mashi, Ai, bunayya, ai, kai ɗana muhu da sun, wannan alƙunutu ta sallan asbahi ya ce muhu da sun, ƙagaggen abu ne. Kenan mai yake so ya nuna, bai ga manzan Allah na yi ba, bai ga abubakar da Umar da Usman da Ali ba suna yi. rawahu al-khamsatu marwayta biyar suka rawaito su illa aba dawud sai dai aba dawud abu dawud waɗannan hadisan guda uku tun daga hadisin Anas wanda yace kana la yaqunutu illa idza da ali qaumin ko da kuma hayo hadisin Anas da yace annabi sallallahu alaihi wasallama qanata shaharan ba'da ruku'i yayi wata guda yana yin alƙunutu bayan ruku'i cewa alƙunutu a nan da ake nihi shi ne yin addu'a bayan ruku'i a raka'a ta ƙarshe a cikin salloli guda biyar da kuma sallar wuturi To malamai sun haɗu akan cewa barin yin wannan addu'a ta alƙono ma'ana yin wannan alƙono ɗin da barin shi bai ɓata sallah. Inda saɓanin yake, shin ana iya barin shi hadisi na Anas da ya ce annan nabiya sallallahu Alaihi wasallama kanata fi salawatul khamsi kullaha shaharan cewa banza Allah ya yi alƙunutu a salloli guda biyar gaba ɗayansu wata ɗaya ya da'u ala ahya in min al'arab yana yi ma wasu ƙabilolin larabawa addu'a wa'yannan ƙabilolin akwai da akwai wani dalili da yazo wanda ya ayyana su akwai kabilar ri'il akwai usayya akwai banu lihiyan da Allah ya yi wata guda yana musu addu'a yana addu'a a kansu mummuna sannan idan muka duba ƙarin da daru kutuni ya yi da ya ce ma zala ya kunutu hatta farak hayatar duniya bai gushe ba yanayin alkunutu sai da ya rabu da duniya idan muka duba wannan za mu ga kamar ta ci karo da ruwayar da ta zo a cikin sayar bukari da musulun sannan hadisin anas cewa kana la ya kunutu illa idza da ali qaumin annabi baya alkunutu sai da in zai ma wasu mutane zai addu'a ga wasu mutane auda ala qaumin koko akan wasu mummuna koye ne koye addu'a wa wasu mutane na Allah ya taimake su koye akan wasu Allah ya rosa su kamar yayi ma masu rauni addu'a kamar yanda yake yin addu'a kuma akan wasu ƙabiloli waɗanda suke masu cutarwa. Sannan shi wannan hadisin da muke ciki shi ne hadisin Tariq al'ashija'i cewa ya yi sallah tare da annabi da kuma kulafa'ur rashidu na ɗinan guda hudu ba wanda yake alƙunutu a sallah asbahi. ya ce wannan muhudaf ne ma'ana sabon abu ne da aka ƙago ko? to sai saɓanin da malamai suke malamai sun haɗu akan cewa shi dai alkunut mustahabbi ne ma'ana ana son yin shi sai suka yi saɓani a cikin iyakance sallah wacce ya kamata a yi alkunutu a cikinta akan mazhabobi kamar haka mazhabal hanafiya sun ta cewa alqunut wajibi ce a sallar wutiri mazhabar hanbaliya hanabila sun ta akan cewa alqunut a sallar wutiri mustahabbi ce malikiya da shafi'iyya sun ta akan cewa mustahabbi ne yin alƙunuta a sallah asubahi ko shafi'iyya da hanafiya da hambaliya ma'ana hanabila sun ta akan cewa yin alƙunuta a cikin salloli na farilla in wata musiba ta sauka ga musulmi wannan mustahabbi ne ana son yin wannan sai dai su hanafiya suka ce amma a sallar da ake karatunta a bayyane ko sauran suka ce a da wadda ake yi a bayyane da sallar da ba a yi a bayyane duka ana yin alkunut kuma a bayyana su hanafiya da hanabila dalilin su a cikin yin alkunutu a cikin wutiri abinda marawaita guyar suka rawaito daga Hassan bin Ali radiyallahu anhuma yace allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallama kalimatin annabi ya sanar da ni wasu kalmomi aquluhunna fi salatul wutri da zan rika fadar su a sallar wutri hadisin zai zo nan gaba kadan su kuma dalilin malikiya da shafi'iyya ko malikiya da shafiya waɗanda suka ce ana son yin shi a sallah asubahi dalilinsu shi ne abinda daru ƙudiri ya rawaito daga anas cewa annan nabi sallallahu alaihi sallama lam ya zal ya kunutu fi subahi manzo Allah bai gushe ba yanayin alqunutu a sallah asubahi hatta fara alhayata har sai da ya rabu da rayuwarsa suka ce wannan shine dalilinsu amma dalilin hanafiya da shafi'iyya da hanabila waɗanda suka ce ana son yin alƙunutu ne in wata musiba ta sabka shi ne hadisin da ibn kuzaima ya rawaito daga anas ya rawaito a cikin littafin shi hadisin da aka samo daga anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da ali qaumin annabi baya alqunutu sai da in zai amma wasu mutane addu'a Allah ya taimake su auda ala qaumin ko kuma yi addu'a akan wasu mutane Allah ya rosa su suka ce wannan shine dalilin su shi yasa malamai suka ce malamai dangane da sha'anin alqunutu sun kashi kasu kashi uku ko kamar yadda muka abin nan wasu sun ce a cikin wutari ko wasu suka ce a sallah asubahi wasu suka ce in wata musiba ta sabaka ga musulmi suka su kashi nawa ke kashi uku to shine taqiyuddin yake cewa waɗannan maganganun guda uku wanda ya fi inganci cewa yusannu inda alhaja ana sunnanta yin alkunutu in bukata ta kama wannan ita ce magana wacce take mafi inganci a sheka al-mubaraka fori ya ce cewa wannan alkunutin ana ce mata kunutun nawazil ma'ana alkunuti na wasu masibu da suka sauka don haka walam yarid fi salatil maktuba qunut ghayrahu a salloli na farilla babu wata alkunutu da ta zo in dai ba wannan alkunutun ba na cewa in wata musiba ta sauka a yi a cikin salloli na farilla kenan ya kore alkunutun da ake yi a sallah asuba ko saboda annabi sallallahu alaihi sallama baya yin alkunutu sai dai in zai ma mutane wasu musulmi addu'a ko ko zai zai yi addu'a a kan kafirai. Ko? Wannan maganganun da malamai suka yi game da wannan. Wa'anin Hassan bin Aliyin, radiyallahu anhuma, daga Hassan ɗan Ali, yadda Allah ta tabbata a gare shi da ma'aifinsa dukansu, sahabbai ne annahu ƙala ya ce, Allamani Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallama kalimatin, annabi ya sanar da ni wasu kalmomi a ƙoluhun na fi ƙunutul witri. da zan faɗe su a cikin ƙunutu na wutiri, Allahumma hadini fi man hadai, wa afini fi man afai, wa tawallani fi man tawallai, wa barik li fi ma a'atai, wa qini sharra ma qadai, fa innaka taqdi wa la yuqda alai, wa innahu la yadhillu man walai, tabarakta rabbana wa ta'alait. Yace wannan sune kalmomin da manzo Allah ya sanar da ni in riƙa faɗarsu a cikin alkunut Allahumma hadini fi man hadai Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar wa afini fi man afaita Allah ka rangwamta mini cikin waɗanda ka rangwamta ma wa tawallani fi man tawallaita ka jibince ni cikin waɗanda ka jibinta wa barik li fi ma a'taita kai mini albarka cikin abin da ka bayar wa qini sharra ma qadaita sannan Allah ka kare ni daga sharrin abin da ka hukunta fa innaka taqadi Allah kai ne mai hukunci wala yuqda alayka ba a hukunci akan ka wa innahu la yadhillu man walaita kuma yanda al'amarin yake baya kaskanta ya wulakanta wanda ka jibinta tabarakta albarkokinka sun yawaita rabbana ya ubangijinmu wa ta'alaita kuma ka daukaka rawahul khamsa marwayata guda biyar suka rawaito shi وزاد الطبراني والبيهقي امام الطبراني da baihaqi sun ƙara cewa wala ya'izzu man adaita wanda kuma kai kaki kake kiyayya da shi bai daukaka ma'ana bai daukaka ya buwaya wazada an-nasa'i imam an-nasa'i ya ƙara min wajahin akar ta wata huska fi akhirih a ƙarshen al-qunut wa sallallahu ta'ala ala an-nabi sai ya ƙara kenan تباركت ربنا وتعاليت سيقار وصلى الله تعالى على النبي الله يسلاتي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وللبيهقي أرواي البيهقي عن ابن عباس دقى أن عباس قال إيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء يعلمنا دعاء ينا سندم ينا كلام تدم وتأدعى ندعو به دزامي الدعاء دوانا الدعاء في القنوت a alƙunut min salatu subi a sallar asubahi wa fi sanadihi da'afun a cikin sanadin hadisin akwai rauni ko wannan kenan kenan kun ga wannan hadisin a cikin shi akwai shar'antar da alkunutu a cikin sallar wuturi kuma an so a yi ta a sallar wuturi ana son yin wannan addu'a wacce ta kumshi alkhairan duniya da na lahira addu'a kuma da aka samu ta tushenta daga annabi sallallahu alaihi wasallama da aka zai zamantowa ita ce mafi na daga mafi daga mafificin addu'o'i a cikin wannan hadisin babu mahalli wurin wannan addu'a sai dai hakim a cikin mustadrak ya ƙara cewa allama ne rasulullah da safi wuciri manzo Allah ya sanar da ni a cikin wutiri na ko idza rafa'tu ra'si in na daga kaina ko wannan kenan وعن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبي هريرة الله قارم سيردا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا سجد أحدكم إن ينكو زي سجدا فلا يبرك كي يبرهاني كما يبرك البعير كما يندى راقمي كي يبرهاني walyada a yadaihi qabla rukubataihi ya aza hannayen shi kahin buwansa akhrajahu salasatu marawaita guda uku suka rawaito shi wa huwa aqwa wannan hadisin yafi karhi min hadisi wa'il bin hujr daga hadisin wa'il dan hujr da yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama naga annabi sallallahu alaihi wasallama idza sajada idan yayi sujuda ko zai sujuda wada'a rukubataihi qabla yadayhi sai ya aza guwan hannunsa kafin hannayensa akhrajahu al-arba'a marwayata guda hudu suka rawaito shi fa inna lil awwal shahidan shi wanta hadisin na farko da yace a wara gabatar da hannuwa kafin guwai yana da hadisin da yake karfafa shi min hadisi ibn umar daga hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda shi da ma'aikinsa sahahu ibn kuzaima ibn kuzaima ya inganta hadisin wa zakarahu al-bukhari imam al-bukhari ya ambaci hadisin mu'allaqan mu'allaq ko mawqufan yana hadisi ne wanda ya ratayar da shi kuma magana ce wanda take ta sahabi anan malamai sun saɓane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan za ka yi sujida kada ka yi durƙuso irin yadda raƙumi ke durƙuso ka gabatar da hannayenka kafin mai buwanka to shi raƙumi abin nan ƙahuwa na baya da na gaba wanne ne hannu ciki su ne hannuwa nan ne aka yi saɓani wasu ka ce shi in zai durkusu da hannu ne yake yin durkusan koko da guwai wasu ka ce a'a waɗanda yake fara kaiwa ƙasa hannuwa ne ko hannuwa ne yana in hannuwa ne ke fara kaiwa ƙasa yana in mutum zai ruku'u sai ya gabatar da guwansa wasu ka ce a'a guwai ne yake fara kaiwa ƙasa wa'inda suka fahimci cewa guwai ne yake fara kaiwa ƙasa yana in mutum suka ce in mutum zai yi sujjada sai ya fara gabatar da hannayensa haka hinguwansa ina fata an fahimta nan da suka yi saɓani wasu suka ce to da ƙahuwan baya da na gaba wanne ne hannu da na raƙu saboda me suka ce ai misali a ce in mutum misali mutum in zai tashi yana tashi da kahuwa ne koko sai ya dawa da hannu eh to raƙumi in zai tashi ba eh in zai tashi ƙarfin shi ga ƙagon baya ne koko eh eh daga baya ne ke tashi ko to nan ne suka yi ta saɓani shi yasa wani bi sai ka ga wasu in za su sujuda sai su yi haka sannan su abin ko to wanda suka fahimci cewa kenan da hannuwa ne yake yake buhari tunda an ce fala yabruk kama yabrukul ba'ir kada mutum ya yi gurhano kamar yadda raƙumi yake gurhano kenan wanda ya fahimci cewa waɗannan da yake gurhanawa da su hannuwa ne eh yana shi in zai ruku sai sai ya yi da guwai wanda suka ce a'a guwai ne yake abin da ɗinsu kenan sai ya gabatar da hannuwansa akan akan guwansa ina wata an fahimta kenan kun ga wannan muna da hadisai guda uku game da siffar abin da ya shahi yunƙurawa sun kuyawa zuwa ga yin sujada hadisa abi huraira da ya ce idan sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir idan ɗayan ku zai sujada kada ya gurhano kamar yadda raƙum yake gurhano ko wani da ayyadaihi qabla rukubatayhi ya aza hannayensa kahin guwansa hadisi ne marfo na biyu hadisu ibn umar قال نافع نافع yace kana ibn umar yad'u yadayhi qabla rukbatay ibn umar ya kasance yana aza hannayensa kafin guwai hadisi na uku shine hadisin wa'il bin hushr yace idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi manzo Allah in zai sujuda yana aza guwansa kafin hannayensa to abu huraira hadisin abu huraira da hadisin ibn umar dukansu sun yi ittifaki akan cewa abin da ya yi shi ne gabatar da hannuwa kafin guwai zuwa ƙasa kenan hannuwa su fara tahiya sannan guwai su yi baya hadisin wa'il bin hajar ya saba musu a cikin shi akan cewa abin da ya shi ne guwai su rigaya kafin hannuwa wasu malamai sai suka rajjaha waɗannan hadisai guda biyu hadisin abu huraira da hadisin ibn umar akan hadisin wa'il bin hujr suka ce inna rukubatayil ba'ir fi yadayhi cewa guwan raƙumi suna cikin hannayen shi ne wa huma awwalu ma yanzu ila al-ardi da haka shine farkon abin da yake sauka ƙasa wal insani shi kuma mutum rukubatahu fi rijlaihi guwansa a cikin ƙahuwansa ne suke da aka falayen bari an tasila ƙabla ya daiki baya kamata su gabata kafin hannuwansa ko amma shi raƙumi sai suka ce abin da mai ake cewa guwansa suna cikin cikin hannuwansa wannan ke amma shi mutum guwansa suna cikin ƙahuwansa ne da haka bai kamata su isa ba kafin hannuwa kenan kaga abinda aka hana shine munsabu ala mansabu ala ala rukbatayn bi Allah ya taqaddama fi nuzul il ardi ma'ana ka su fara gabata zuwa ƙasa su guwan kenan a fara mika hannuwa ko da hannuwan musu kai ƙasa ba sannan goyi su biyo baya ala kulli halin dai kun ga wayannan muna da sufa guda biyu kame ta sunkuyawa wajen mai aiwa wani bin umar radiyallahu anhu ma daga abdullahi dan umar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa anna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kana idza qa'ada litashahhud in ya zauna zai yi tahiya wada'a yadahu al-yusra sai ya aza hannun shi na hagu ala rukubatihi yusra akan ma'ana guwansa ko ka tattararsa ta hagu wal yumna alal yumna hannunsu na dama akan ka tattararsa ta dama wa qada salatan wa kham- wa- wa wa khamsina ko sai ya ya ma'ana ya daure 53 wa ashara bi usbihi sababa yana wadannan ko haka sai ya yi nuni da an yaɗansa sababa waɗanda su da ake ce ba kamsa wa abin nan wa salasa wa kamsi sai ya riƙe su haka rawahu muslim muslim ya rawaito shi wa fi riwayatin lahu a wata riwaya sawa qabada asabi'ahu kullaha sai ya damƙe yatsunsa gaba ɗaya wa ashara billati talil ibham ko sai ya yi nuni da wacce take bi ma ibham ibham ita ce wagga babban yatsa sai ya nuni da ita na haka ake yi ko ina ganin ya kamata mu dakata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام